الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام وقفنا في خطبة الماضية عند آخر لحظة للإنسان ها نحن اليوم عندما يبين لنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخرج الروح كما ثبت في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال فأخر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلاحد فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر في الأرض وجعل يرفع, وجعل يرفع بصره ويخفض ثلاث مرات فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاع فيأخذها وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا وهم لا يفرطون يخرج منها قاطع نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيئه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى سماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في إليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولون له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويأتيه الرجل حسن وجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك إلى آخر إلى آخر الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن وأولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دينك آمين يا رب العالمين أن وأتكيتي abinda za mu ci gaba akan hudu mu ta sati da ya gabata akan marahil na ɗan adam matakaiya da ɗan adam ke bi tun halitta har zuwa ƙarshe a sati da ya gabata mun zo daidai magana ta shirye-shiryen ɗaukar rai na kowa yau insha Allah za mu ci gaba da bayani yaya kamar da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake mana bayani yanda ake ɗaukar ran mai imani domin akwai mai imani akwai fajiri ko kahuri za mu ji a yau bayanin mu iya magana ne akan yaya za a ɗauki ran dukkan mai imani wanda shi ne fatar mu fatar duk mai imani a wannan iyaka mafi haɗari a wannan ƙarshe muna fatar shiga wannan layi layi masu imani a ɗauki ranmu a cikin ɗaukar rai irin na masu imani shine gurinmu za mu ji kamar yadda manzan sar ya yi bayani yadda wannan abin ke wakana cikin wata ruwaya tabbatatta wadda imam ahmad haka abu dawud haka imam nasai haka imam hakim da wannan ruwa ta tabbatatta ta wannan hanyoyi da ma wasu hanyoyi wanda ba wannan ba daya cikin sahabai albara bin azib ke ba da labari kita wata rana mun huta tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata jana'iza ta wani mutum a cikin mutanen madina ansar ya ce mun je kabari ba a da bayin lahadu kan ba a da ba gama aikin kabari ya ce sai a wannan hali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamna a bakin kabari muka zamna muka kewaye shi mana muka zagaye shi ya ce iya siffanta yadda suke samun nutsuwa a wannan wuri ya ce ka anna ala rusunin tayir kamar ka ce tsuntsu a saman kanka ko a saman tsuntsu kan shafe su gusa zai shiru bai motsi wani yawan shine halin musabai a bakin kabari ko inda manzo Allah yake gabatar da wani bayani yace mun muna tsuguni muna kewayen shi ka ce kamar tsuntsu ne akan mun shiru yace a hannun shi akwai wata itaciya da wata 'yan sanda a hannun shi yana caka wannan sanda a sama a cikin ƙasa sai ya diba sama ya diba ƙasa ya diba sama ya diba ƙasa he da su uku da ya haka sai suka ji iya cewa ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsari a wajen Allah ya kare muku azabal qabri he da su uku bayan su uku shi kuma ya ce Allah Allahumma inni a'udhu bika min azabul qabr shi ma fara da kanshi Allah ina neman tsari ka kare min azabul qabri he da su uku bayan haka sai ke ce musu ai idan innal abda al mu'min bawa mai imani idza kana fi qita' min ad-dunya in yazo karshe na rabuwa da duniya yace wasu mala'iku na sabka daga sama wani malakun ce bidur wuju za su sabko suna haske annabi ya siffanta maka haske wani malakun ya ce kamar ka ce rana ce a fuskarsu bau suna haske ya ce kuma wa'in malakun suna da yawa ya ce za su zo ya ce da likawani daga cikin likawanin aljanna da turare daga cikin turaren aljanna za su sauko suna haske ya ce za su zo su zama na iyakar ganin shi kenan suna da yawan gaske bakin iyakar idan shi iya gani mala'ikun haske fau suna haske kuma ga kamshi na tarare daga cikin tararen aljanna a wannan halin za su sabko ɗaukan wannan bawa mai imani idan sun sabko mala'ikan wani ke wakili mana malakul maut zai ce ya ayyato nafsul mutmaina ko taiba ya ke wannan ran kyakkyawa da dada ki huto zuwa ga samun gafara ta Allah da yarda ta Allah fatakhruj yace wannan ran zai huto za ta huta kamar yanda kasan ruwa na huta na dugo daga jikin salka yanzu za mu ji bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen rasuwa da ruwa a gehen shi iya sa hannu a cikin makayi yana shawar huskar shi iya cewa inna lilmota da sakarat mutuwa tana da mawagagi tana da ciwo yan wa akwai halin rashin lahiya magana cuta wadda annabi ya bayani sallallahu cewa annabawa su suka yi kowa jarrabawa hatta rashin lahiya idan yana yi ana limkan wata rana iya zazzabi sai na ga cikin sabai ibn mas'ud ne kace ya rasulullah innaka tu'aku akan shadida ita su kana zazzabi mai zahin gaske yace ajal haka ne yace inna ma uwaq yace ni ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke kenan na wudu mulkin ne biyu naku ne yace ya rasulullah alaka ajrain kana lada bi kenan ce ajal lada kuma kuma lada na mulkin naku ne kenan akwai magana rashin lahiya ta wajen mutuwa kuma da maganar ɗokar rai da wasu na kawo da amince shiga cikin wani tawili a manzan Allah an tarar shi ya wuta cikin kaza kaza cikin wahala kaza kaza a'a magana ta cuta ta ɗokar ajali an ce ita ce ƙarshen fitina ta ɗan adam su kuma annabawa su suka yi kowa jarabawa kidan wancan cuta ce ta ajali kuma magana ce na nuna zina na muna magana ya yaran mai imani ke huta shi na nan sarasa ke cewa rai yana huta yadda ka san ruwa na ɗigo daga jikin salka a suka yau gina a hankali a hankali ke wuta yadda ruwa ke ɗigo daga jikin salka ya ce wannan iya wuta sai wannan mala'ika wakili zai ɗauki wannan rai shi mana mala'ika mutuwa idan ya wata ruwaya cewa idan ya wannan ran ya huta iya hutawa duk wani mala'ika da yake tsakanin sama da ƙasa kowane ne za su roƙi Allah wannan ran na wannan bawan Allah suna fata ya bi ta ƙowarsu kusan kasan sama tana da ƙohi daban-daban sama kinan ko da ƙowa za su rinka roƙon Allah Allah sa ran wannan bawan Allah ya biyo ta wajenmu idan su idan ya ɗauki wannan rai mala'iku ya rakiya manzana ce ba sa barin wannan ran ko da kiftawar guda a hannun shi iya ɗoka suna amsa idan suka ɗauki ran za su sa ran cikin wannan likawani daga cikin likawanin aljanna cikin wannan turare daga cikin turaren aljanna don shine fadar Allah subhanahu wataala manzanninmu na amsar wannan ran wannan bawan Allah ba sa sakaki ba sa sake yace wannan ran zai huto iya kamshi sama da duk wani turare da ka sani a duniya cana ta da almiski duk wanda ya duk wani kamshi a saman kasa babu wanda ya kai kamshin ran wannan bawan Allah mai imani haka za a dauki wannan rai cikin wannan hali cikin da kawani na aljanna cikin wannan kamshi za su yi sama da ran wannan bawan Allah mai imani duk idan sun zo hucewa wajen wasu mala'iku daga cikin mala'iku za su ce wannan ran ran wa ran wannan ran ran wani bawan Allah ne mai imani ran wane ne wannan sai ai wane ne dan wane za su ambace ka da suna mai kyawo da ake ma a duniya ai ran wane ne dan wane ki duk sun wuce mala'iku su musu tambaya wannan ran kyakkyawa ran wane ne su ce a ran wane ne dan wane suna zuwa sama ta farko za su nema a buɗe ƙofa sai a buɗe musu ƙofa idan sun je wannan ƙofa sai mala'ikun wannan sama ta farko za su bi wannan rai na mai imani kowace sama an aka je mala'iku mahi girma mahi matsayi a wurin za su raka wannan rai na mai imani har yanzu wa sama mai bi musu a je nan ana addu'a ana marhabin ana har a kai sama ta bakwai idan an je sama ta bakwai sai Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mala'iku ku rubuta littayin bawana a cikin illiyin. Alawar labari cewa kalla inna kitabal abarara lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum ya shahadun muqarrabun wannan shine kenan akwai wuri na musamman a sama ko gidan aljanna inda ake rubuta layi ko dosai na masu imani sai Allah ba mana wannan malakun umarni ku rubuta littayin wannan bawa nawa a cikin illiyin amma ku maida shi ƙasa domin daga ƙasa na halice su daga ƙasa kuma ƙasa zan maida su kuma daga ƙasa in lokacin kiyama yayi daga ƙasa zan hudo su wannan shine kenan za a maido mai rai a cikin kabari idan an maido mai a cikin kabari ana maido mai rai sai ga mala'iku guda biyu masu tambaya za su zamnar da wannan bawan Allah ko su zamnar da wannan baiwar Allah su mata tambaya ko su mai tambaya cewa me waye ubangijinka muna magana wannan ko kuma ce muna layin mu masu imani za mu je layin fajirai mutanen banza ko kafurai nan mai imani ne za mu tambaya man waye ubangijinka Allah zai tusa mai wani ‘yan wa'iya da cikin alaƙar bawa da Allah, Allah shi ke tabbatarwa masu imani da wannan magana ba koya ma za daga nan duniya ba an tambaye ka wai za matar abu kaza wai sarakar malaka ne an rabbika wa nabiyika wai shi zai koya ma daga nan duniya wannan ba gaskiya ba ne ba ta da wata fa'ida wannan alaƙar bawa da Allah ne imaninka da Allah shi ne Allah ya alƙawarin cewa zai tabbatar maka da wannan tambaya da ake maka ba yawan karatu bane ba ba ka hada ce ba zama da abu bane ba a ka hada ce Qur'ani hadisi dubu kai mutumin banza ne wallahi baka ba da amsa da ke ba abu ne ba na yawan karatu ko na hada ce zama da abu a a aiki ne kurum nan bawa mai imani ake magana wanda ya kyakkyawar rayuwa kyakkyawar alaƙa da shi da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya bashi ilhami ana mai tambaya man rabbuk zai ce rabbi Allah Allah ne ubangiji na a mai tambaya me addinin ka ya ce addinin Islam waye wannan mutumin da aka me matsayin mutumin da aka aiko muku yace shine rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo ne na Allah a mai tambaya kan hatta sani akan addini eh zai ba da amsa cewa abin da ya karanta littafin Allah kuma ya gaskanta yan wadai bayan wannan bayani can wani mai kira zai kira daga sama Allah zai kira cewa ku shinguda mu wannan bawa nawa bawa na abin da ya hodi yayi gaskiya yayi gaskiya na jawabi kuma ya shinguda daga cikin shingudan aljanna ku ba shi ni'ima daga cikin ni'imar aljanna Allah zai umarni a lokacin nan sai wani zai zo da kyakkyawar kama kama zama mutum dan wunshi zai mai barka mai sallama cikin wani wane da bawan Allah kana da kyakkyawar kama zai ce ni ne aikinka na kwarai eh Allah zai suranta Allah zai halicci aikinka da kyakkyawar sura kyakkyawa ya maka albishir ina maka albishir dukkan wani horin ciki yau ka same shi dan wa daga nan Allah subhanahu wataala zai ba da umarni a bude mu bawa kabarin shi iyakar idan shi a gwada mai ni'imar aljanna a gwada mai gidan shi na aljanna bawa zai ce ya raba mun sa'a Allah ta da kiyama me yasa so yake wannan abin da gani ya je shiga a ce i hakuri kwanta ka huta in wannan muna magana kan menene duk wannan wanda ya tsaya a nan duniya ya yi imani ya gara alaka shi da Allah shi ne yake samun wannan kyakkyawa tun daga ɗaukar rai zama mala'iku rahama da wannan addu'a ta mala'iku sama da ƙasa har zuwa saman bakwai a dawo kabarin a bayi a bashi damar mai da tambaya da za a mishi duniya wani da alaka da kyakkyawar rayuwar mu a nan duniya daga nan duniya a nan wannan rayuwa ta duniya muke shirya kyakkyawan jawabin wannan rana muna fata Allah taimake mu daga cikin wanda za a ma irin wannan tambaya su ba da irin wannan jawabi gobe kiyama haka cikin kabari muna fata Allah taimake mu kan haka Allah kan fatan sama insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين لشيء الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة وندك وملكر قد أبرنا جمغرم جمهوري النجار يومنا الجمعة شدة قوة bakwai ga watan rabiul awal hijira shekarar biyu wanda ya dace da da uku ga watan goma shekara 2020 a sati da ya gabata mun tsaya a daidai aya ta tara. kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin daidai kahinan tambayar da aka gito cewa da iya magana kan mas'ala ta nan masallaci da ake samu mutum yana sallah a daidai kowa ya samu sabuki ne to wajen gittawa ka samu matsala shi abinda yake bayani babu laifi ga wanda yake a cikin sahu lokacin da ake sallah babu laifi gittawa tsakanin sahu da sahu kuma ba wani bukatar ka tsare mai wucewa amma a lokacin da ake sallah da liman amma lokacin da liman ya sallama a lokacin nan ba damar ka gita gaban wani abinda kuma gittawa ce harimin misalla daga inda yake tsaye zuwa zira'i ko inda yake ajiye goshi nan iya cikin hurumin misalla ba ka gitta ba bayan an sallama to da haka kenan shi wanda yake masabuki ne aka yi sallama abin da ya dace yana iya gaba ko baya misali shi katanga ne ko da wani ya sutura don ka gita gaban shi da kuma mai gittawa ka yi kokarin gittawa ko ta baya ko ka yi nesa da inda yake don wani tsari hanya yake kudo da hambata na kin sai kenan iya bukatar dai a yi hasara kan abu insha Allah za mu tashi aya ta 30 insha Allah innal ladina amanu wa amilus salihati إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آه، ina ga ƙarshen dai karatunmu aya ta ƙarshe mun ji labari da Allah subhanahu wata'ala ke bayan isar da komi ke ta rage ga mutane wanda ya ta kwarai don kanshi wanda ya mayan nuna da kanshewa bai cutar da Allah da komi ba sai da ji gamin sakamakon waɗanda suka yaki na kwarai innan lazina amanu wa amilu salihat lalle wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari wanda dama imani shine jigon karɓar dukkan wani aiki kuma aiki ba dukkan aiki ba ta cewa amilu salihat imanin sai an gama shi kuma ba kwanciyar amalan ba amalan salihat aiki nagari wani shi ne duk mai neman irin wannan sakamako da Allah ke badawa lazim ya nemi sanin aiki na kwarai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke so duk wa mai hankali ya san mai imani bayan da za a kasan aikin da Allah yake so sai ta hanyar wanda Allah ya yi na shi mahimmancin bin ƙur'ani da sunna a nan za ka samu aiki lahiyayye wanda babu shakka babu ruhu a kan shi amma duk da ka bar hanyar da manzon da Allah ya ko to ka shiga dalibai cikin duhu Allah kiyaye yace innal ladina amanu wa amilu salihat dole suka yi imani suka yi aiki nagari inna la nudhi'u ajra man ahsana amala shi dai Allah sunan Allah Allah ce ba ma tozartar da ladan duk wanda kyakkyawan aiki kenan aiki na kwarai Allah bai barin shaka iya da sakamako na kwarai a wajen Allah amma aikin eh na kwarai wanda ya na kwarai ne yake da alƙawari a wajen Allah subhanahu wataala ya bashi sakamakon aikin shi Allah ce gaba
أولئك لهم جنات عدن تجري تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
Allah subhanahu wata'ala ke gaya mana sakamakon waɗannan masu imani da aiki na gari wanda Allah ce baya tozartar da ladar su zai basa lada sai ka ga mana irin wannan mutane mai sakamakon su yace ulaika lahum jannatu adn waɗannan masu imani da aiki na gari suna da sakamakon gidajen aljanna dan aljanna gidaje ne ba gida bane ba ba bila ce ba dan aljanna gidaje ne gare shi a ce jannati gidaje ne daban-daban iri-iri muni bayanin cewa cikin bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin da cewa a cikin gida guda mai annabi ya mata sunan haima da haimatu min aljanna gida guda wurin shakatawa na dan aljanna wani gida ana ce za a bashi wani gida wanda yake 60 milan fi sama mil 60 a sama ba metin 60 ba mil 60 ba kilo 60 ba mil 60 tsawon bildikin a sama na na duniya za a ce wani ka san metir zai mai alfahari na ƙarshe wanda zai mai metir dubu kilo ɗaya ne kilo ɗaya ne ake alfahari za a yi shi ba a yi ba na ƙarshe ne mai wisan metir wanda za a yi na ƙarshe dai a duniya mai milimetir to da haka dai shi wannan ba kilo ka ga milimetir kilo guda ne shi kuma wannan ba mi- ba kilo ba mil sattin a sama ya ce wannan gidaje ne na ɗan gida guda ne ɗaya ce guda ta ɗan aljanna ya ce fiya alu cikin shi iya da iyalai mata ɗakuna ɗakuna wata ba ta san wata ba wannan gida guda ne na aljanna ina da sauran Allah kai mu lafiya ya ce a kwashe gari a kwashe gari a shi na mai Allah ce wa hun fi shi gudun fadi haka Allah ce kurin haka ce kurin aljanna harka ce kurin Eh, ta kowane bangare kurin Eh, kurin gidan morewa ne kurin Allah kai mu lafiya ya ce jannatu adal gidan aljanna ce kuma ta zama an shi kenan zuwa ba zuwa ake ba a more kwana biyu jin daɗin duniya a je a shakata wurin shakatawa a dawo gida a an ji an ji ne adal shi kenan dindindin ya ce ta jari min ta hatimin alha wannan yan aljanna ƙoramu da allah musu tanadi suna gudu ta ko'ina a ƙarƙashin ta ko'ina kuma yuhallawna fiya min asawir min dhahab kayan burasai da abin warwaro abin ado na hannu ana musu awa awa da warwaro ko burasai da na zinariya wa yalbasuna siyaban khudran min sundus kuma ana sa musu kaya na kala tsanwa na tsanwa abu ne mai sha'awa na sundus sundus nau'i na alhariri mara kauri akwai da yaji akwai da take mai kari sundus alhariri ne mai wanda yake mana mara kabri istabarak shi ma nau'in na dibaji na nau'in alhariri ne amma mai kabri kai dukkan nau'in kayan alhariri alhariri mu ko a nan duniya ko a yanzu a kaya na sawa ba tisim tare shi ko a yanzu illa mu a nan an samu shi nan najeriya ya ba suna ake da shi ba kowa bai san shi suna kan shi suwa na tirar suwa na tirar suke da shi akwai suwa artificial wanda tura suna yaki mai shigen ban saka sa alhariri ma ake mai ake masu irin a masu najabu shi wannan suwa ne na turin hakika alhariri nan kayan cikin kan hatsada kenan kuma a daji kan alhariri ko ana nuna ma na wuta bata ce shi shi wuta bata ce shi alhariri ya ce ana musu kawa da wannan kawa kwandalwa na zinariya da kayan tsanwaye na alhariri mai kabrin mara kabrin da mai kabri sai ce muttaki'ina fiha ala al-ara'ik ana siffanta maka halin aljanna suna kishingide fiha a cikin wannan gida na aljanna ala al-ara'ik kuma akan gadaje ara'ik kamar jama'a ce jama'a na arika arika gado mai a hausa gado mai ruwa ma'ana gado mai wanda yake da ado kewaye da shi shi ne al'arika ranar da ada an ta gado mai ruwa a da ana kamare a kan shi yanzu an wasa an wasa kai shi yanzu wanda ya san dai yaro da ya san gado gado mai ruwa ya gani a gidansu a- na gado mai ruwa to irin wannan gado da ke na gado wanda ke da la- da ado kewaye da shi shi ne alika kenan suna kishin gide a wannan gadaje na na alha- na kaciya na masu kayan kawa cewa muttaki'in iya tabbatar ma da nutsuwa ta yan aljanna da ittika alama ce da wanda ke cikin nutsuwa yake cikin nishadi ko a nan duniya za ka gano dan ana wurin mutawa za ka aiki shingida ana kan sha ana kan shayi ana hira da abokai idan ka zo ka jaraba ka sami duk wani miki shingide ka ga nan ba shi wani mugun labari zama zai gyara ah me kace sai ya zamana bai iya ma tambaya daga daga shingidan ya zamana me kace dan ba ke na akwai nutsuwa to alama ta ta nutsuwa ki shingide ya ce muttaki'ina fiya ala al'ara'ik suna ki shingide a cikin wannan gida na aljanna akan gadajensu Allah ce ni'mat thawabu wa hasanat murtafaqa ma dalla da irin wannan lada can mun ji yan wuta isa shara wa sa'at murtafaqa yan wuta tun da irin wannan abin sha da mugun mun huta ta ce ma dalla wannan ke wannan shine wurin hutawa ma dalla da wannan tukuici na lada da kyakkyawar mahuta shine gidan aljanna Allah kai mu ya Allah ce gaba واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
nan kuma yan uwa mun ji dai sakamakon aiki na kwarai sai Allah subhanahu wa ta'ala zai buga mana misali na mutumin kwarai mai imani wanda ba shi da abin duniya a hannu da wani mara imani Allah ba shi abin duniya wanda sau da yawa mai raunin imani kan shagaltuwa ko wadata ta mara imani suka birge shi amma wani wannan birgewa ta mara imani da dukiya za ta kashi da baro shi ta damamu ne haka suka cewa damamu wani ma ci aibin duniya da kiya muka yi bai zai matsayin shi na imani da Allah ba shi bai zai wancan babu imani ko ku dukiya saka ce tara sai ce mai komi shi kullum wani dukiya ne kallo da na zaba kawo misali da mai imani na kwarai mai hankali da wawa mara mara imani wanda jirgin sa duniya gaba yake shi ke na hankali ko da haka da ko a tun wani mai dukiya iya yake ba dan wawa ne mai da imani kamar shi kurin kurin shi Allah ke so kurin kasa kuwa shi haka suke ji to wannan misalin Allah zai buga mana Ramadan shi umarni wadda riba lahum masalan rajulai ka buga wa al'umma ka jama'a ka wani misali na wasu mazaje guda biyu mutane guda biyu ja'alna li ahadima jannatayn min a'nab وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا misalin na harko alacin shi na harkon shi ne mara imani mun ba shi garake biyu ko gona biyu mina anabin ta inabi inabi ne da cikin abin ya itace masu tsada ko anzu masu daraja inabi shi muka ce aka ta rezan rezan rezan kenan wannan inabi da allah ya ba shi gona biyu ta inabi ita hafafa na huma bi nakalin wannan kewayen ne darni ko katanga da aka ma gonar aka mata go aka mata kewaye da dabino wa hafafa na huma bi nakalin da dabino wannan ko shi dabino shi dan dan kewaye ne ne wanda kewayen garkan ne yace waja'alna bainahuma zar'a kuma tsakanin wannan garake kuma kayan shibka iri iri zar'a ba ita ce bane ba kenan kayan marmari kayan shifka iri-iri ba ga ba kenan ba abin da babu wannan wani mara imani ne kuma Allah ya ba wani dukiya a lokaci guda iya da makwabci talaka mai imani shi za buga wani misali yace me Allah ta gaba كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا dan uwa ka kaddara wannan abin gabanka yanzu Allah subhanahu Allah ya mu labarin wata garka ce ta musamman ta inabi guda biyu wanda an zagaye ta da itacen dabino kuma tsakanin garka guda biyu shi bukaci iri-iri zara salaka ce mana kirta da jannatai wannan garka guda biyu kowace a cikin suha a ta tukulaha walam ta zarbin shai'a duk abin da ke cikinta na inabin ne na dabina ne kashika ne ba ta rage komai ba ta ba da sambusa ɗari cikin ɗari ba abin da ta rage a sa akwai wadatar akwai jin daɗi game ita ce ba ta rage komi ba da abu da kamar ta bada ta bada ya dole saboda kenan wannan kwarai iya cikin nishaɗi iya cikin dukiya kuma wajen karka ga ka ce wani bawan Allah to gona biyu ka tana ban ruwa ya za a ban ruwan karka biyu ga dabino ga inabi sai Allah ce wa fajjarna khilalahuma nahar ba ba ruwa bane ba na wahala Allah ce ya keta wata korama tsakanin karkal wata korama ce ba ba ruwa ba zai kurin da kasan inda korama take kurin za ka dan buɗe kurin shiga cikin karkarka ya gaba kurin korama ce take bi tsakani ai wata kamar wata kace gada kanal ce akai kurin ta ta ruwa ya wuce kurin shiga ki kurin ta aliki kaga ga dukiya babu wahala haka wannan bawo Allah yake ciki Allah ya ce Allah ta gaba wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru wa huwa yuhawiru ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara wawa kenan duka
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا kuma وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
Allah ce wa kana lahu samar wannan bawan Allah yana da ɗiyan itace gona kenan yana da ɗiyan itace faƙala da sahibi wa huwa yuhawiru wannan kahuri iya magana ga makwabci da abokin abokin zama makwabtaka wa huwa yuhawiru suna cikin tattaunawa shi da makwabcin shi mai imani sai ce kice mishi ana akasaru min kamalan wa a'udhu nafara kenan ya san shi kenan da da imani to ni ka rubuke kenan ni na hika yawan dukiya kuma na hika jama'a da dangi da abokai da yaki hidimomi hadimai na hika kenan iya mai gori da dukiya da jama'a wannan bawa Allah wa dakhala jannatahu huwa zalimun li nafsihi ya shiga wannan garka maimakon wannan irin wannan gona ya ma Allah godiya ya zamanto ya ta Allah da ibada amma shiga halin wannan gona iya mai zaluntar kanshi da kanshi ba zalunci kamar kafirci faƙalin sahibi yau ya hau a nakata ƙal yanzu zai shiga wannan gona mai ke cewa ƙal ma a zunnu an tabi da hadihi abada kurin ƙoshi ya ƙoshi ya ji da ka cake shi wa bai ga cewa wannan garka har abada ta samu ta matsala ya bana talauci an ƙare shi shi kenan ya ƙare na san wani a cikin masu an Allah ba wadata wallahi wannan kalmar ca yake shi bai wa talauci Allah na san shi wawa ne amma shi wallahi ca yake shi bai wa talauci da ke asali gidansu akwai kudi da ya taso haka ta taso da kudi gidansu kuma ya samu kudin shi ma shayaki bai wa tare cikin lahira amma da yare ne a haba kai ma Allah kai ma ya ce ya ce Allah ya ce wannan bawan Allah ga abin da ke tashi wabe tsammani har abada wannan dukiya za ta lalace har abada ko magana da kake an je kiyama za a yi wane ne mara imani kaza da azaba a wa ma azunnu sa'ata qa'ima bana yarda bana imani bana bin yarda ba sam akwai wata kiyama da za a tada kuma kamar da kake cewa walayin rutun larabi in ma har yi kiyamar na koma zuwa ga Allah yanda a nan duniya shi dan akan ɗaiban dukiya haka can ma la'ajidan na khairan mina mun falaba ko a tsanayin muni a gaba yanda a nan ya bamu a can ma muni yana a can ma muni gaba da ku kaji kaji wuta ko ta da ci imani yanzu wannan bayanin da yake wani mai imani ko aka sai mai mai imani ba shi amsa قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
mai imani ke ba wani mara imani amsa wannan bayanin da yi na hika dukiya na hika jama'a in ba mu wani dukiya ta haɓada duk da ya ƙara bayanin shi qala lahu sahibu huwa yuhadir sai wannan abokin wannan kawo ne makwabcin shi sai yake ce mishi suna cikin tattaunawa zuwa ne a kafarta billazi khalaqaka min turab shi da ji hankalin shi ka mai girman Allah za ka butu da cewa wanda asali ya halicci asalin halittar babanka adam daga ƙasa mai wannan iko mai halitta irin wannan jinsi na ɗan adam daga ƙasa kuma ka zima mutum ka diba mutum mutum kada ya shi mai mutum ya sai girma Allah in Allah ya tarki mu ɗan adam in Allah ya mutum hikima ta tarkibin shi ta irin hankali da Allah ba ɗan adam asalin abin daga ƙasa aka yi ba wanda yake daga ƙasa suma min nutfatin kuma ya ya hasayi da ƙasa ne ya mai da halitta ga daga tsugon mani daga wannan ruwa mai mai mai mai wannan iko mai ke kawo cewa sun masawaka rajula shine bayan daga tsugon manin ya daidaita kan mutum lahiyayye to ni ma da yaman da zan kafa ce mishi wani akwai akwai rashin akwai butulci to ka sani lakin na huwa man lakin ana amma ni dai amma ni huwa rabbi ni Allah shi kadai ne ubangiji na kuma wala ushriku bi rabbi ahada ba na gan ubangiji na da kowa kiran da kai kai ni ba na kin dukiya ba ta tabe ni ba kace maimakon wannan hali me kamata kai
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
yace maimakon wannan kalmomi na isa da kake na kahurci walaula ita da kalta jannatak me ya hana da lokacin da ka shiga wannan garka taka ka ka ga wannan ni'ima da Allah ya maka ta wannan garka kulta ma sha Allah da ta mai abin da Allah haka Allah ya so ma sha Allah la quwwata illa billah babu wani kai da dabara mana ba wata dabara ga dan adam sai da taimakon Allah idan ka mai da abin ga Allah kamar Allah godiya da haka ya dace kai ba wannan kalmar Allah in tarani ana aqalla minka malan walada kinan da Allah kama godiya kame da abin ga Allah maimakon ka zo kana gwadamta da ka hidi dukiya ka hidi diya kana mana gori da ce kama Allah godiya kame da abin daga Allah yake ba kai ka bane ba wani kuma wannan dukiya da kake ji فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا kokuwa أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
kinan nan iya mai nasiha ne yace fa asa rabbi an yutiyani khairan min jannatika wannan garka da kake mini gori na kahiri ita kaza kaza kaza shi Allah ce ubangiji na da zai kai ta ibada in ya so zai bani abin da ya yi wannan garka ta wanda kenan abu ne a hannun Allah maganar dukiya ba ta Allah in ya so sai ya bani abin da ya yi naka kuma takan da kake alfahari shi Allah ubangiji an ya so wa yursil alaiha subhanahu sama sai aiko mata min subhan mana wata azaba ta wuta daga sama fatusbiha sa'idan zalqa awaye gari gona ta ka nuna ni'ima ta koma hako fau wani tsoro ma bai zuwa cikin shi nuna abu ne da sarki a wajen Allah ni ya bani abin da ya naka naka ya lalata Allah iya iya haka abu ne da sauki a wajen Allah haka ya hankali ko kuwa a yusu biha ma'uha gauran falan tastati alahu qalaba ko ku ayin kaga kaga ta girma bar ruwa zai mata wahala ko a kona ta ko ruwan da yake bar ruwan wannan garake yayi kasa me kasa ai ka san Allah subhanahu wataala yayi idanun ruwa kasa kushkushi ne hawa hawa ne shi shan ka ce mana kul in asaba ma'akum gauran cikin tabaraka amma dukkan bima'in mu'in قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Allah ya kul ara'aytum in asba ma'ukum ghawran ka tambaye mutane yau inda aka waye gari kurin ido da Allah yake rike ruwa a saman ƙasa kuna sha kuna ababanku inda wannan ruwan zai ƙasa shu ƙasa ka shanye ruwa faman ya'tikum bima'in ma'in Allah ka tambaye mutane waye zai ga muku ruwa mai gudu da za ku sha ku rayu yawa hikimar Allah Allah ya yi mu don mu rayu a wannan ƙasa wannan duniya sai ruwa hawa hawa wanda sa ake rijiya ga sanar sa ake rijiya za ka ga an yi ƙasa an samu ruwa amma ta wannan ƙaramin namta ƙaramin ruwa ne ya an yi ƙasa a yi ƙasa gaban kullum ana ƙasa kushi ne na ruwa hawa hawa ne har a kawo ruwa ce kamar zaman teku ce ido na ruwa ne amma ƙasan kamar teku ce shi ne wani labarin a libya ka tafi yayi ya wuce wannan ruwan a can ƙasa kana da kullum hawa hawa Allah ma Allah yin barai a sama ƙasa he mana duk da kake da muke a sama ƙasa in ya dami hidin nisa zai samu ruwan sha haka Allah su marayu he mana wurin rayuwa hanyoyin rayuwa daban-daban hawa hawa ruwan ku je nan ka je nan hawa hawa inda Allah su kun akaru kai shu hatta kun kaje aka gaba daya ina ga kan ruwa ke wani daga cikin ni'imar Allah da ya mana idanun ruwa ƙasa hawa-hawa ya ce Allah inda ya soyi ta yi wani ruwa ba mai duniya kam ba mai kamuku ruwa mai gudu ba za ta samu kuna sha kuna rayuwa shi ne ka yace mace ɗaya biyu ko Allah ya ƙona wannan gona ta ka a yusu biha ma'amu a kauran ko ruwan na ƙoran mataka da yake gudu kana ban ruwa ruwan ya yi ƙasa kuma idan ya yi ƙasan falan tastati a lahu talaba ba ka da wata hanya za ka je ka nemo wani mai iya baka ruwan mai gudu ka yi ba ruwan babu دون أبن ألا أبن المسؤولية أو ألا هكذا يوازي نيتش قبع وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا
التي وأحيط بثمره وانا أبدا من إيمانك يدامي يقسم يسمش ko aka waye gari wannan gona tashi azabar Allah ta fada kamun Allah ya rusa ne fa asbaha yanqalib fa asba yuqallib kaffai sai ga an waye gari wannan mai alfahari da wannan kayan dukiya da jama'a an waye gari yana yana buga hannu kan ana ana wayo Allah kan wannan halin adam ne ya buga hannu ya gama ya wayo eh aka waye gari yana iya buga hannun shi iya buga ta hannu ya taɓa shi eh iya mamaki iya buga tahin hannun shi guda biyu na asara yace yuqallibu kafai ala ma anfaqa fiha yana tabbatar da asara na irin abin da ya ciyar a wannan gona kuma ya lalace ga wannan gona da kalfakari wa hiya khawiyatun ala urushiha ga tana a yadda ta kone na ana bari misali ba kaza ce gini khadu ala arshi misali katanga ya ta fada sai ri hausa man katanga an kare alamar ta abu ya rushe ya kare he ga wannan gona ta rushe gaba daya he kuma ga shi wannan ba Allah wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahad ta bace ya shiga nadama wayo dama wai dama ya laitani tamani ne yake abin da tamani abin da kake buru abin da bai yi wasa ya ya ya wuce ya laitani dama lam ushrik bi rabbi ahada dama ban kama ubangiji da kowa ba ya ta bace ya riga ya gama shi kuma Allah ce wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira shi kuma wannan bawan Allah wanda wannan abin ya sama yanzu ta baci Allah kama shi da wannan kama kuma ta babu wata jama'a da yake da alfahari da shi mai jama'a ne mai kaza kaza ne yau babu wata jama'a da za su taimake shi akan wannan kamun da Allah mishi kuma wa maka da muntasira bai samu wani mai agaji kuma shi ne iya taimakon kanshi da kanshi an gama yau Allah ta hunalika هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا Allah ya ce hunalik alwalata da ta hunalik a wannan wuri ne ake samun alwalaya ma'ana bawa zai ga ba shi da kowa sai Allah ba mai sai Allah ya shiga muku halin wannan a irin wannan hali ne ake tabbatar da ashe walici na gaskiya ashe ga Allah yake ba mai iya komi in ba shi ba ya ta baci aka sanna ka a ga yanzu ya ta baci yanzu kuma so ke koma ga Allah da ba mu shirka ba kiran ya san ashe Allah ne kadai ke iya bashi agaji duk abin da ya mallaka duk abin da ya kalmari ya dogo da su ba mai iya mai komi a irin wannan wuri ne walicin gaskiya ke tabbata walicin Allah zata wali ne shi ne shi ne wace maulakil haq maulal haq na kowa illa wanda mutunci ga Allah kuwa haka shi ne kamata a dogara da shi yace huwa khairun sawaba walici na gaskiya tabbata ga Allah yace kuma Allah shine hiyyansa wanda ya kowa ba da sakamakon aiki kuma khairul uquba a wurin Allah sai kyakkyawan makoma Allah ta yi mu sai kuma Allah ce واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا nan ɗan uwa Allah subhanahu wataala ya bamu labarin da yawancan wanda duniya ta kai ta baro kuma darasi ne ga mai imani a kullum kada duniya ta shagaltar da kai kada mallaka da wani yama duniya da jin daɗi ya birge ka mutaka babu imani shi ne ne za ka buga wani misalin ita duniya gaba daya Allah ka Allah ka manzo shi umarni wadda riba lahum mathal mathal hayatid duniya ka buga wa jama'aka ka ba su misalin matsayin rayuwa ta duniya kenan kada shagaltar da ku kada yaudare ka misalin ta yace kama in anzalna minas sama' yadda kasan ana ruwa da yake saukowa daga sama fahatala da bihi na batul art wannan ruwan sama da ya zo zai game da iri na cikin ƙasa shirka ce kuka yi wurin da yake damar da iri ne a cikin ƙasa za ka ga ƙasa a waye gari fari ƙasa ba komi amma ana ruwan sama wani abin shirkawa a kai ko ba shirka ba dai wani wurin akwai irin daga cikin ƙasa ruwan wannan yana gamuwa da iri na cikin ƙasa za ka ga tsoro ya mutu abin sha'awa abin birgewa da shi ka kalla ka kalli gona ka jin daɗi ta hore ta yaya ya wa kumshi ta jin daɗi abin birgewa fa'asa ba hashima wannan gona mai tsanwa za a waye gari ta koma karmami ta zaruhun riya daga iska na kada karmami don wannan shi ne cikin hadith alaƙa cewa manzan shi yake cewa yake biya bayan shi ilm annama alhayatu duniya اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور